ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وامينه على وهيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقم الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إننا في يوم العيد يوم الأضحى المبارك الذي من الله تبارك وتعالى به علينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله هذا يوم عظيم قد من الله تبارك وتعالى علينا حيث حضرناه والذي تم فيه الذبح ولم يزال المسلمون يذبحون أضاحيهم وما كادوا يذبحون أضحية عباد الله فقد أمركم الله تبارك وتعالى بهذه العبادة حيث قال رب العزة فصل لربك وانحر فقد صلى المسلمون العيد وها هنا مسلمون قد حضروا صلاة الجمعة وما كادوا يذبحون عضاحيهم عباد الله إن مثل هذه اليوم يوم عظيم في ديننا الإسلامي فكبروا الله يا عباد الله وحللوه واكثروا من التسبيح والاستغفار وأكثروا من الدعاء فإنه يوم عظيم عند خالقكم جل في علا عباد الله هذا يوم عظيم يوم العيد الأضحى يوم مبارك والذي كان المسلمون في مناسك الحج يطوفون بالبيت العتيق ببيت العتيق بيت الإفاء طواف الإفاضة فقد من الله تبارك وتعالى على بعضنا حيث حجوا ببيت العتيق فيا عباد الله اسأل الله تبارك وتعالى من حوائجكم الدنوية والأخروية فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء فهذا يوم عظيم يا عباد الله اكثروا من الأدعية يا عباد الله واستغفروا لذنوبكم يا عباد الله وتصدقوا بما من الله تبارك وتعالى به عليكم من الأموال فهذا يوم للصدقات ويوم للزيارات ويوم للإحسان حتى إلى البهائم عباد الله هذا يوم للتقوى اتقوا الله تبارك وتعالى في خلواتكم يا عباد الله وكذلك في علانيتكم يا عباد الله وراء أولادكم يا عباد الله وانتبهوا على أولادكم يا عباد الله وخاصة البنات انتبهوا إلى لبثهن إلى أين يذهبن وما أمن يذهبن فإن الله تبارك وتعالى سيسألكم عنه وعنهن عباد الله هذا يوم عظيم راءوا أولادكم يا عباد الله وانتبهوا وانتبهوا على إجراءاتهم وتجولاتهم في البلاد يا عباد الله أيها الشباب أيها الشباب اخذوا أيها, أيها الشباب احذروا كل الحذر يا عباد الله حتى لا تنتكه الحرمات فالله تبارك وتعالى قد حرم أعراضكم على بعضكم بعضا فيا عباد الله لا تتجرؤوا على أنفسكم بسوء فالله تبارك وتعالى سيسألكم عن هذا كله وهذا يوم عظيم يا عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقال ربنا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أضوارا فالله تبارك وتعالى يأمرنا أن نعبده تبارك وتعالى وحذروا يا عباد الله حتى لا تعملوا الأسواق ولا تعسي ربكم في هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف إن أعظم الأيام عند الله يوم العيد ثم يوم الكر واليوم الكر يا عباد الله هو ثاني يوم بعد العيد أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوداننا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أنفسنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وفي بلادنا يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبدع بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka wakilta shi akan wato wahayin da kai gare shi a bisa manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalansa da kuma sabansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ba da haka ya ku yan uwa ku kiyaye Allah ku tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye ya ku yan uwa wannan ita ce ranar Idi wacce Allah ku tabaraka wa ta'ala yayi baiwa yayi kyautarta a kanmu ta yanda muka halarci wannan yini wanda yake mai albarka wannan rana ce wacce take mai girma Allahu tabaraka wa ta'ala yayi baiwa akan mu ta yanda ya tsawaita rayuwarmu muka halarci wannan yini wannan yini ne na ainihin wato ainihin yin sadaka da ibadoji wanda suka shafi wato ainihin ziyarar juna da kuma yawan kabarbari yana daga cikin abinda malamai suke cewa ya kamata mutum ya yawaita a cikin wannan yini wato bayan farilla bayan lanya wato shine sadaka da kuma kabarbari kada a manta kamar yadda aka fara yin kabarbari bayan sallar asuba na jiya ranar arfa za a ci gaba da waɗannan kabarbari har izuwa wato ƙarshen ayyamu tashrik shine wato ƙarshen rana ta goma sha uku bayan sallar asar na goma sha uku za a ci gaba da waɗannan kabarbari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya ku bayin allah wannan ita ce ranar idi ranar da ainihin wato musulmai suke yin layya musulmai sun ci gaba da yankan layya tun bayan sallar idi har yanzu suna yi har izuwa ƙarshen wato faɗuwar rana kuma na ranar goma sha uku wannan duka ya halasta a cikin waɗannan kwanaki guda hudu mutum ya yanka layya a wannan yini malamai suke cewa babu ibadar da mutum zai yi wacce ta fi girma fiye da ainihin wato bayan farilla fiye da ainihin wato ibadar layya ya ku yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wata'ala ku kyautata ayyuka wannan rana baiwa ce kyauta ce Allahu tabaraka wata'ala yayi ta a gare mu ba lallai bane ta sake nanatuwa a gare mu muna rayuwa a wannan duniyar ba nawa nawa ne waɗanda sun halarci irin wannan rana shekara ta gabata amma kuma bana Allahu tabaraka wata'ala bai kaddara za su halarci irin wannan yini ba su suna cikin kabarwaransu wannan abu ne mai sauƙi ya zamto wata wato wata shekara ko idi mai zuwa ɗin mun ma matsinci kanmu a cikin kaburburanmu muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ku ƴan uwa ku yawaita faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yana daga cikin wato alamomi ina ainihin bautar Allah tabaraka wata'ala a cikin waɗannan kwanaki kuma yana daga cikin alamomi na bambanta waɗannan kwanaki da sauransu wato akan sauran kwanaki shine yawan waɗannan kabarbare Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu waɗannan kabarbare ya ku ƴan uwa kashi biyu ne daga zarar watan babbar sallah ya kama dama ana bukatar yawan kabarbare daga nan kuma randa wato aka ce yau ita ce rana ta tara ga wannan wata kamar jiya kenan bayan sallar asuba ake farawa bayan kowace anashin sallar ta farilla dama malamai sun raba kabarbarin gida biyu akwai waɗanda ake ce musu kabarbari wanda suke a sake ko da yaushe mutum yayi akwai wanda suke kayyadaddu su ne wato na bayan salloli na farilla to har zuwa yanzu tun daga jiya har ƙarshen wato rana ta goma sha uku bayan sallar asar idan ka idar da sallah ta farilla yana da kyau kanana ta waɗannan kabarbari so biyu ne so uku so goma ne so ɗari abinda za ka iya dai kanana ta allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallahu allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ya ku ‘yan uwa wannan yini ne na ainihin farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yinin wato ainihin idi wato ranar idi rana ce ta ci da sha da kuma ainihin wato farin ciki ku ziyarci juna ya ku bayin Allah ku kuma yi wa juna da wato akan juna ainihin afuwa domin wannan rana ce ta ainihin farin ciki rana ce ta ainihin yawan yin sadaka ku yawaita sadakoki daga cikin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta ku da shi yana daga cikin halayyar magabata na kwarai idan ya zamto yau ita ce ranar idi sai su yawaita wato ainihin yin sadaka domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana bayar da lada kwarai da gaske mai yawan gaske matukar dai bawa ya kyakkyawan aiki domin Allahu tabaraka wa ta'ala musamman kuma a cikin waɗannan kwanaki na ainihin wato idi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu ranaku da Allahu tabaraka wa ta'ala yake son kyakkyawan aiki a ciki fiye da kwanaki goma na farkon watan zulhijja to wannan kuma ita ce kwana ta goma ɗin mana wannan shine yinin ƙarshe na goma ɗin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa mafi girman raneku gaba ɗaya rana da tafi kowace girma kaf a gurin allahu tabaraka wa ta'ala ita ce ranar idi summa yawmul qir annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'an nan ranar rana ta biyu wato bayan idi ya ku bayan Allah ku yawaita ayyuka na kwarai Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya irin waɗannan lokuta ne kamar sallar idi kamar kwanakin idi kwanakin azumin ramadan da sauran kwanaki Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan ne ga baki ɗaya ba don komai ba sai don ya wato ya sanya ainihin bayinsa a gidan aljanna domin ya mana afuwa ya mana ainihin wato gafara waɗannan kwanaki ne wanda ake ninninka wato ainihin ayyuka ya ku ‘yan uwa ku yi ƙoƙari ku yi amfani da wannan dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wajen mai ayyuka ainihin nagari mu aiwatar da ayyuka domin gobanmu idan kai kyakkyawan aiki ba wanda zai amfana da wannan kyakkyawan aikin wanda ya wuce kai kai ne zaka amfana kuma dama ce yanzu kana rayuwa idan ka riga ka mutu daga zarar kwanakinka sun kare ka mutu to fa ba wannan dama ta riga ta kubuce maka waɗanda suke kwance a cikin kabari inda za a ba su dama su fito su ci abinci so ɗaya misali mutum ya wuni yana bauta Allahu tabaraka wata'ala zai yi farin ciki zai yi murna da haka kai ko da ma ba za a ba shi abinci ba ya zo wannan duniya ya ci gaba da bautar Allahu tabaraka wata'ala lalle da zai so haka da kuma zai farin ciki da haka gashi mu Allahu tabaraka wata'ala ya ba mu rayuwa da kuma lafiya lalle mu ji tsoron Allahu tabaraka wata'ala mu yawaita ayyuka na alkhairi domin gobanmu muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya ko ƴan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku lura da ƴaƴayenku domin ƴaƴayenku wannan amana ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya dora ta a wuyanku zai kuma tambaye ku dangane da wannan amanoni din gobe alkiyama zai tada kowa ya tambaye shi dangane da abin da ya bashi da ainihin dukiya na ilimi na ‘ya'ya da dukkanin abin da kake lissafa a matsayin wato ni'ima ce daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye ka gobe alkiyama ‘ya'yaye ya ku bayin Allah lalle ku lura da ‘ya'yayenku ina za su tafi dawa za su tafi ina za su shiga yanzu lokacin tafiya unguwa ne ko ba lokacin tafiya ba ne ku lura da su musamman idan wato ainihin dare ya yi ko kuma sun fita tare da waɗanda ba su cancanta su fita da su ba yana daga cikin haƙƙinsu a kanku ya ku ‘yan uwa shi ne ku lura da ‘ya'yayenku suwa ne ne abokansu suwaye abokan kai kawo ɗinsu musamman kuma wato ‘ya'ya mata domin su ‘ya'ya mata suna da rauni kuma yana daga cikin mafi girman fitina da take kulluwa shi ne sanadiyar wato ‘ya'ya mata ku lura da ainihin sanya tufafinsu kada a ce ai murnar idi ake yi sai ya zamto kuma an ɗige da sabon Allahu tabaraka wa ta'ala lalle wajibi ne akan duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi wato ainihin amana ta ya mace ko dai shi ya haife ta ko kuma shi ne yake tsaye akan al'amuranta wato yassa ce ko kanwarsa kai ko da mahaifiyarsa ce yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda baya kishin mace ba zai shiga aljanna ba malamai suke cewa wannan rashin kishi din ba ana nufin kawai mata bane yana iya ya zamto kanwarka ce yana iya ya zamto mahaifiyarka ce ma watakila ya zamto yarka ce ko ma wace ce wacce kai kake da ruwa da tsaki akan kula da yanayin rayuwarta to wannan dole ne kai kishin wato kare mutuncinta ya ku yan uwa ku lura da ainihin 'ya'ya mata kada ya zamto sanadiyar idi a je a lalata musu rayuwarsu ko kuma ya zamto su rika yin shiga wacce musulunci ya haramta wacce take musulunci bai da ita ba da sunan murnar wato ainihin wato idi na ainihin sallah ya ku yan uwa Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsayar da ku zai tambaye ku dangane da ainihin wato ƴaƴayenku Allahu tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ku tuba zuwa gare shi wannan yini da waɗannan kwanaki da suke bayansa wato kwanaki ne na ainihin tuba Allah tabaraka wa ta'ala yana yafe zunubai ga ainihin bayinsa haka Allah tabaraka wa ta'ala yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilis sama alaikum bidarara annabi nuhu yace nace da su ku nemi gafarar ubangijinku shi ubangijinku din mai yawan gafara ne idan kuka tuba zuwa gare shi kuka yi istighfari sai ya saukar muku da ainihin wato ruwan sama gashi an fara ruwan sama kuma ruwan sama kamar ya tsaya lalle mu yawaita ainihin wato istighfari domin Allah tabaaraka wata'ala yana jarrabar bayi sanadiyar zunubansu sanadiyar kin yin wato ainihin istighfari jarabawa tana sauka domin shin yin istighfari yana daga cikin alamomi na kyakkyawan halayya kai a matsayinka na dan adam baka isa ka ce baka saba Allah tabaaraka wata'ala ba ko ka duba baya ka duba yamma kai a ganin ka baka ga yanzu saban mai kai ba lalle ka gaggauta tuba zuwa ga Allah tabaaraka wataala domin kai mai sako ne annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda yafi kowa a cikin wannan al'umma tun daga aka halicci duniya babu wani mutum da Allah tabaaraka wataala ya halitta ya kuma tsarkake shi kamar sa amma ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa muna iya kirgawa annabi sallallahu alaihi wasallama a zama ɗaya faɗin Allahumma gafirli wa rahamni wa tub alayya kimanin so ɗari ko fiye da ɗari ya Allah ka gafarta min ka karɓi tubana domin kai ne mai karɓar tuba suka ce sukan ji annabi sallallahu alaihi wasallama a zama ɗaya na nana ta irin wannan kalmomi kimanin so ɗari ko ma fiye da ɗari ko kuma ƙasa ɗari ballantana mu wanda ban mu da tabbas ya ku ƴan uwa ku yauta istighfari Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan kuka yauta istighfari sai ya sauka muku da ainihin wato ruwan sama sai kuma ya karfafe ku ma'ana ya azurta ku da ainihin dukiyoyi da kuma ainihin haihuwa Allah tabaaraka wa ta'ala saboda ya sanya istighfari yana daga cikin kyakkyawar halayya yana daga cikin halin mutanen kwarai yana daga cikin halin masu tsoronsa sai ya ce malakum latar juna lillahi wa ƙara wa ƙadi khala'akum akwara me yasa ne latar juna lillahi wa ƙara ku bakwa tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ne wa qad khalaqakum aqwara alhali ku Allahu tabaraka wa ta'ala ya halice ku ɗaya bayan ɗaya kuma ya halice ku daban-daban wani dogo wani gajere ba kuma rana ɗaya kuka zo duniya ba wani ya riga wani zuwa wani zai riga wani tafiya wani ya zo daga baya kuma zai riga wani tafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce me yasa ba za ku ji tsoron sa ba alhali ku duba yanda ya halicce ku fa yaya ba za ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ba lalle yana daga cikin jin tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala wato shine yawanta istighfari wannan rana ce ta anashin istighfari ya ku bayin Allah ku yawaita istighfari ku tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba daya karka taba tunanin cewa ga wani laifi kai da kai Allahu tabaraka wata'ala ba zai yafe maka ba sai dai in baka tuba ba tsakaninka da shi ba kuma baka daina ba wannan kuwa amma matukar tsakaninka da Allahu tabaraka wata'ala kada cewar kayi nadama ka tuba ka istighfari ka tuba daga wannan laifin ka daina lalle Allahu tabaraka wa ta'ala mai gafarta zunubai ne gabaki daya muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya ku bayin Allah waɗannan ibadoji da ake gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki kada ya zamto daga zarar ranar sha uku ga wata ta wuce kuma sai ya zamto mutum ya fada cikin kalolin saƙo ya zamto wato ibadoji da aka samo wato da aka koyo a cikin waɗannan kwanaki ya zamto kuma an ajiye su gefe wannan ba shine abin da ake bukata ba duk lokacin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bukaci bayi su kyautata ayyuka cikin Ramadan ne ko cikin goman farko ko kuma cikin ranar idi da kuma kwanakin bayan idi abin da ake bukata shine wato biyayya ta anashin zarce a ci gaba da ainihin yin wannan kyakkyawan ayyuka din domin dama kamar horo ne ake biyawa ainihin musulmai to sai zamto an ɗauki wannan horo din yanzu ka yawaita sadaka ka yawaita nafilfili ka yawaita qiyamul layl ka yawaita karatun qur'ani saboda goman farko ne to kar ya zamto kuma ka watsar gabaki daya ko da dai bai kai abinda kai yanzu 100-100 ba to ya zamto dai ka ɗauki wani adadi ka ƙara a cikin abin da kake yi da wanda yake kafin waɗannan kwanaki ɗin domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana farin ciki da ainihin wato kyakkyawan ayyuka kyawun ayyuka na ainihin bayi yana farin ciki da ainihin tuba da ainihin bayi suke yi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya fi tsananin farin ciki da jin daɗi dangane da bawansa idan ya tuba fiye da mutumin da yake dabbarsa ta bata ya yi ta yawon neman ta bai same ta ba yunwa ta kama shi ishirwa ta kama shi ya gaji yana ta yawo bai same ta ba ya samu wata gindin bishiya mai inuwa ya zauna yana hutawa can bacci ya ɗauke shi saboda ya gaji yana farkawa sai ya sami wato sai yana farkawa sai ya buɗe ido sai ya ga wannan dabbar a tsaye a kansa ta dawo inda yake saboda tsabar jin daɗi sai ya ce ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawana saboda tsabar jin daɗi wato yayi saurin faɗa ya ubangiji lalle ni bawanka ne sai faɗa akasin haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan bawan da tsabar daɗi yasa har yake wato mantuwa yake tuntuban harshe saboda tsabar jin daɗi to Allahu tabaraka wa ta'ala ya fi wannan jin daɗi dangane da bawa idan ya tuba ya ku bayan Allah Allahu tabaraka wa ta'ala bayya so ya azabtar da ko mutum ɗaya daga cikin mu idan kaga mutum ya tsinci kansa a gidan wuta Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu to wannan sakamakon mummunan aikin sa ne amma Allahu tabaraka wa ta'ala yana yin afwa yana yin yafiya ku tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala ku yi amfani da wannan dama ranar idi rana ce mai girma tun daga yau din nan bayan sallar idi kamar yadda aka fara wannan yankan layya har izuwa ƙarshen kwanaki na sha uku mutum zai iya yanka layya da rana zai iya yanka layya da kuma da daddare sai dai malamai suke cewa ka yanka layya da rana ya fi ka yi da daddare ka yi kuma yau ya fi ka yi gobe ka yi gobe ya fi ka yi jibi ka yi jibi kuma ya fi ka yi wato gata ya ku yan uwa lalle wannan ibada ce wacce take mai girma inda Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore maka abin da zaka yi layya to a cikin waɗannan kwanaki daga cikin ibadoji waɗanda suke ba na farilla ba mafi girman ibada ita ce ibadar yin layya sai dai idan Allahu tabaraka wa ta'ala bai hore maka ba wannan kuma Allahu tabaraka wa ta'ala bayya ɗorawa bawa sai abin da ya hore masa idan mutum Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka dama kana sa ran zaka samu wasu kuɗaɗenka ko kana bin bashi ko kuma akwai abin da kake sa rai to wannan malamai suke cewa ya halasta ka karɓi ko da bashi ne kai layya amma ba ka sa rai ko babu kudinka a makale a wani guri ko wani bai maka alkawarin zai maka biyan bashi kaza ba suka ce Allahu tabaraka wa ta'ala bai dora maka dole sai ka karbi bashi kayi layya ba amma matukar dai kana da hali ko akwai abin da kake sa rai suka ce wannan ya halasta ka karba kai domin Allahu tabaraka wa ta'ala zai ninninka maka ladan kuma wato dama ce la'alla daga bana ba za ka sake yi ba muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya ba mu lada bisa ayyukan da muka yi muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka a cikin dukkanin rayuwarmu musamman waɗannan kwanaki ya Allahu tabaraka wata'ala bayinka da kake rubutawa cikin waɗanda za ka sanya cikin aljannarka Allahu tabaraka wata'ala ka sanya mu a cikinsu ya ku 'yan uwa a cikin waɗannan kwanaki kar ka bari su wuce ka ware lokaci ko da sau ɗaya ne jal a rayuwarka ɗan mintuna kaɗan ka zauna ba kowa daga kai sai ubangiji shi kaɗai yake kallonka ba wanda yake kallonka ko matar kama ka rufe ɗaki ka shiga ɗaki ka roƙi allahu tabaraka wata'ala ya maka afuwa ya maka gafara ya kyautata ƙarshenka ya kare ka daga azabar kabari ya kuma kare ka daga azabar wuta yana daga cikin manya-manyan al'amura da ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu ya yau kansa shine ka keɓance kanka ba wanda ya san kayi har a tashi alkiyama sai dai wanda ya halice ka ka zauna ka tuba gare shi ka kai kukanka gare shi ka nuna masa bukatarka ka nuna masa gajiyawarka ka nuna masa kai mutum ne mai laifi amma shi mai afuwa ne kuma aljanna tasa ce ya baka ita kuma wuta shi ya halice ta ya kare ka daga shiga wuta matuƙar bawa ya karye da zuciyarsa ya koma ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya keɓance kansa Allahu tabaraka wa ta'ala zai amsa ya zo cikin hadisi cewa duk wanda ya nanata sau uku ya ubangiji ka tseratar da ni daga wuta ya ubangiji ka tseratar da ni daga wuta to wuta ma za ta nemi ya ubangiji wannan karka sashi a cikina wanda ya nanata sau uku kuma yana neman wato ainihin gidan aljanna aljanna za ta buƙaci Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan bawa a cikinta ya ubangiji ka tseratar da mu daga ainihin azabar kabari ya ubangiji ka tseratar da mu daga azabar wuta ya ubangiji ka kyautata ƙarshen mu ya ubangiji muna tsoron azabar ka ya ubangiji karka mana azaba ya ubangiji iyayen mu da suke cikin kaburbura ya ubangiji ka musu afuwa ya ubangiji ka sanya kaburburin sai ya zamto dausayi daga cikin kuma da sukan wato daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji iyayen mu wanda suke rayuwa ya ubangiji ka ƙara musu lafiya ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe mu da muke rayuwa ya ubangiji ka ƙara mana lafiya ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka ba mu ikon kyautata ayyuka ya ubangiji ka mana afuwa ya ubangiji ka mana albarka wannan gari Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa albarka wannan gari Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa zaman lafiya wannan ƙasa tamu Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara mata albarka da kuma zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya ya ubangiji abinda ka jarrabu waɗansu daga cikin bayinka ya ubangiji mummuna kada ka jarrabe mu da shi ya ubangiji ba dan kyakkyawan ayyukanmu ba sai dan rahamarka ya ubangiji ka mana afuwa ka tausaya mana ya ubangiji muna roƙonka ka kyautata ƙarshen waɗanda suka taimaka wajen wato kammala wannan aiki na interlock ya ubangiji ka san su bayinka ne suna da bukatu gare ka ya ubangiji ka biya musu ya ubangiji ka kyautata ƙarshen su lalle yana daga cikin wato abinda mutane aka yi kokari wannan masallaci ta yanda aka hada aka kammala wannan wato shimfiɗar wato interlock ɗin nan musamman kuma bawan allah da ya ɗauki nauyin ƙarasawa bayan a baya ya bayar ya bayar ya ce a lissafa abin da sauran zai ci gaba ɗaya ya ba da kuɗi aka je aka siyo Allahu tabaraka wa ta'ala ka masa albarka ka yi wa zuriyarsa albarka ka kyautata ƙarshensa kuma shi ne dai aka ce shi ne sake sowa sabuwar wannan amplifier ɗin wacce da muke amfani da ita da wacce tati ce sai ya so 60 kuma yanzu ninkin waccar sabuwa dau ya so ya ba da ita fi sabilillahi ya ubangiji bawanka ne ka san bukatunsa na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya masa ya Allah ka ji kan iyayensa ka sa ya cika da imani ka kyautata ƙarshen sa qumu ila salatikum yarhamukumullah